من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar asabar a yau sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bakwai daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da yau ainihin wato 28 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na masjidul huda da ke wannan gari na daura GRA Katsina State idan ba a manta ba a jiya mun koro ayoyi da suke magana akan aya ta 90 da kwance tun daga kan ta 80 da nawa ne fa malakum fil munafiqina fi'atayn har muka zo kan aya ta 90 daidai wanda muka ce za mu daure akan ta 91 satajiduna akharin insha Allah akan ta za mu tashi yau muna tare da alarama malam ainihin wato abubakar insha Allah bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا
ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce satajiduna akhari kuma za ku samu wasu mutane na daban yuriduna an ya'manukum suna son su nemi amincewarku wa ya'manu qaumahum kuma suna neman amincewar mutanensu suna so su daɗaɗa wa kowane ɓangare kenan Allah ya ce kullama ruddu ilal fitnati a duk lokacin da aka kiraye su zuwa ga wata shirka ita ce fitina a nan ai kullama du'u ila shirki wal kufur a duk lokacin da aka kiraye su zuwa ga wata shirka zuwa ga kafirci urki su fiha zaka ga suna komawa zuwa ga wannan ainihin wato kafirci din ai raja'u ila shirki wal raja'u wa adu ila shirki zaka ga sun koma suna komawa zuwa ga wannan kafirci din ubangiji yace fa illam ya'tazilukum to idan har ba su rabu da ku ba wa yulku ilaikumus salam ai ba su ba ku goran sulhu ba ba su nemi ku yi sulhu da zaman lafiya da su ba wa ya kufu aidiyahum kuma ba su kame hannuwansu daga gare ku ba Allah ya ce to fakhuduhum dan haka ku rike su ku kama su wa qutuluhum ku kashe su haythu thaqiftumuhum a duk inda kuka haɗu da su ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina Allah ya ce waɗannan su ne wanda muka ba ku hujja mabayyaniya ta ku je ku yaƙe su ina fatan fahimta to wai su wane ne waɗannan idan ba ku manta ba muna bayani ne dangane da waɗancan ayoyin da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa muminai akan cewa famalakum fil munafiqina fi'atayn ma'ana menene yasa kuka kasu gida biyu dangane da sha'anin munafikai wallahu arkasahum bima kasabu alhali Allah ne ya mayar da su kafirci bisa abin da suka aikata wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila Allah ce waddu law takfuruna kama kafaru فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله har izuwa inda Allah maɗaukakin sarki yake mana bayani a nan cewa bayan an gama da waɗancan akwai waɗanda illallazi na yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun waɗanda ba za ku yaƙe su ba waɗanda ba za ku kama su ku yaƙe su ba Allah ya ce sai dai waɗanda suke fakewa da waɗanda kuke da yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninku da su kuke da yarjejeniyar aminci da sulhu da hudina a tsakaninku to irin wannan ba za ku yaƙe su ba muka ce istithna'in yana komawa ilal qatli la ilal muwalati ba yana nufin iya koma kan muwalati din da ba ina fata mun fahimta illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum ma'ana da kuma waɗanda suka zo gare ku zukatansu sun yi kunci dangane da yaƙar ku da kuma yaƙar mutanensu muka ce waɗannan su ne banu wane ne na'am muka ce su ne banu mudlaj waɗanda suna da alkawarin ba za su yaƙi annabi ba sallallahu alaihi wasallam kuma suna da alkawarin ba za su yaƙi ƙurayshawa ba to su ne Allah yake cewa ko su da suka zo muku zukatansu sun yi kunci dangane da yaƙar ku da kuma yaƙar waɗanda suke mutanen su ne ƙurayshawa ina fata mun fahimta to ubangiji Allah madaukakin sarki yace aw ja'ukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau sha Allahu lasallatahum alaykum falaqatalukum da Allah ya so da ya sallada su da ya ba su iko akan ku falaqatalukum kuma lalle da sun yake ku ina fata mun fahimta walau sha Allahu lasallatahum alaykum falaqatalukum sai yace menene a fa in i'tazalukum idan suka ainihin wato rabu da ku ba fa ine tazalukum ba ainan ne fa illam ya'tazilukum Allah a gaba sai yake na'am fa ine tazalukum idan suka rabu da ku fa ine tazalukum walam falam yuqatilukum bas fa ine tazalukum idan suka rabu da ku falam yuqatilukum basu kashe ku ba wa alqaw ilaykum salama suka ba ku tayin sulhu suka ba ku goran sulhu fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila Allah maɗaukakin sarki ya ce to wannan Allah bai ba su bai ba ku wata dama da ku je ku yaƙe su ba to an gama waɗancan maganar sai a yau aya ta casa'in da tara Allah ce sa ta jiduna akharina kuma za ku samu wasu mutane na daban suna neman amincewarku kuma suna neman amincewar mutanensu to su wane ne jumhurin malaman tafsiri sun tafi akan cewa waɗannan su ne wasu mutane daga ƙabilar asad da kuma ainihin wato ghatfan sun kasance sun zo garin madina suka nuna cewa sun musulunta kuma suka ɗauki alkawari na zaman lafiya tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suke nema algharab nasu shine an ya'manu almuslimin su nema amincewar musulmi domin a nuna cewa suna tare su nuna cewa suna tare da su lokacin da kuma suka koma gurin mutanensu kafirai sai su nuna cewa suna tare da su suna neman amincewar mutanensu ina fatan fahimta to irin wannan su ne kullama ruddu ilal fitinati a duk lokacin da aka nemi aka kira su zuwa ga kafirci zuwa ga shirka urki su fiha sai ka ga suna komawa ga ainihin wato wannan shirka da kafirci din ina fatan fahimta to sai Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan fa in lam ya'tazilukum idan har ba su ainihin wato rabu da ku ba fa in lam ya'tazilukum matukar ba su kyale ku sun rabu da ku ba wa yulqu ilaykumus salam ma'ana in lam yulqu ilaykumus salam kuma ba su ba ku tayin sulhu da zaman lafiya ba wa yakufu aydiyahum kuma ba su kame hannuwansu daga cutarwar ku ba Allah ce fakhuduhum to ku kama su wa qutuluhum ku yaƙe su haithu taqiftumuhum a duk inda kuka haɗu da su wa ula'ikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina waɗannan su ne wadda Allah maɗaukakin sarki ya ba ku hujja mabayyaniya ta kuje ku yaƙe su ina fatan fahimta amma kun ji ai waɗancan na sama ba a halasta musu na su je su yaƙe su ba ashe yaƙin akwai waɗanda kai tsaye ake halasta yaƙi a kansu akwai kuma waɗanda babu damar da za ka je ka yaƙe su kamar yadda muka yi ɗan shimfiɗa a baya kuma ayoyi na bayani akan yaƙi za su zo gaba idan mun ƙare wannan babi insha Allahu za mu zo da falsafar musulunci wajen halasta yaƙi da yadda yake da dawabit nasa daidai gwargwado da izinin Allah sai Allah ya ce menene a gaba Adam ma وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن وتحرير رقبة مؤمنة dan maimaita wa in kana sai ka rarraba numfashin na'am وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة Mhm.
فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة Mm.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله Mm.
وكان الله عليما حكيما fata Allah alaik arama ubangiji Allah madaukakin sarki yace a wannan ayar wama kana lil mu'minin bai dace ga dukkanin wani mumini ba an yaqtula mu'minan yaje ya kashe wani mumini illa khata'an sai dai fa idan kuskure ne waman qatala mu'minan khata'an dukkanin wanda ya kashe wani mumini a bisa kuskure fatahriru raqabatin mu'mina to zai yanta baiwa ko bawa mumini ko mumina wadiyatun musallamatun kuma zai ba da diya ila ahlihi zuwa ga ahalin wannan mamaci ɗin illa an ya saddaku sai dai fa idan wannan ahalin mamacin sun ce sun yafe sun yi sadaka sun bar shi wannan ɗaya kenan fa in kana min qaumin aduwwin lakum idan kuma wannan mamacin da aka kashe ya kasance daga cikin maƙiyanku ne daga cikin waɗanda hali na yaƙi kuke a tsakaninku da shi wa huwa mu'minun shi kuma mumini ne sai rigima ya faru aka je aka kashe shi bisa kuskure shi kuma gashi ya kasance yana cikin maƙiyanku to anan me za a yi Allah ya ce fa tahriru raqabatin mu'mina to wannan za a yanta bawa wanda yake ko baiwa mumini ko mumina ina fata mun fahimta anan sai ba a ambace ainihin wato diya ba saboda in ka ce diya za a bada ita ne ga makiyan musulmi sai aka ce ba za a bayar ba a wannan mataki din mataki na uku wa in kana min qaumin idan kuma wannan mamacin da aka kashe ya kasance daga cikin mutane ne bainakum wa bainahum mithaq tsakaninku da su akwai yarjejeniyar zaman lafiya ko dai ka ce kafirin amana ko kuma wanda aka yi alkawari tsakaninku da su sai aka je aka kashe shi bisa kuskure Allah ya ce fadiyatun musallamatun ila ahlihi to za a ba da diya zuwa ga iyalan wannan mamaci din wa tahriru raqabatin mu'mina sannan kuma za a yanta baiwa ko bawa mumini ko mumina ina fata mun fahimta ko dai wa tahrir raqaba an gane akwai idgami sosai na idgamul kabir anan gurin wa tahriru raqabatin mu'mina ko kuma mu'mine kisa'i faman lam yajid wanda bai samu damar haka ba fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah to zai azumci azumi na wata biyu mutatabi'ain a bibiye a jere da juna babu sha babu fashi sai dai da yarjajjen uzuri karɓaɓɓe da za mu yi bayani insha Allah taubatan min Allah wannan a matsayin tuba ne a wajen Allah madau- daga Allah madaukakin sarki wa kana Allahu aliman Allah madaukakin sarki ya kasance aliman masani ne dangane da wane kisa ne aka yi shi na ganganci wanne ne na kuskure wanne ne ya kama da ganganci amma ba ganganci bane hakiman kuma Allah mai hikima ne cikin hukunci da ya hukunta subhanahu wata'ala waɗannan aya wannan aya da muka ji yan uwa za mu ɗan tsaya mu taɓa alli a kanta ƙwarai saboda abubuwan da suke a cikinta da fari allah maɗaukakin sarki ya ce wa makana li mu'minin an ya ƙatula mu'minan illa khata'an lafazin khata'an to kafin mu ji i'rabinsa mu san akan wa ma ta sauka tukun wato abubuwan ne akwai gaba bayan gaba sai ka rasa ta ina zaka kama amma bari mu kama mu hau tsanin ɗaya bayan ɗaya don mu assala ayar kuma mu san mu a ina za mu fito da kanmu wanda ya mun tambaya akan ya je ya kashe wannan 'yan fashi ko 'yan ta'addan da suka tare shi yaya zai ya makamancin haka wataƙila za ka tsinci abin da kake nema cikin bayanai da izinin Allah wannan aya malamai sun ambato masa sabubban da ya sa ta sauka akwai sababin saukarta akwai ruwayoyi kamar haka ruwaya ta farko an rawaito daga urwatu ibn zubair radiyallahu a yake cewa anna hudhaifa ibn al-yaman radiyallahu anhum lalle hudhaifa dan yaman kana ma'a rasuli sallallahu alaihi wa sallama yawma uhud fa akhta al-muslimuna wa dhannu anna abahu al-yaman wahidun min al-kuffar fa akhadhuhu wa darabuhu bi asyafihim wa hudhaifatu yaqul innahu abi falam yafhamu qawlahu illa ba'da an qataluhu ya salam فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ازداد وقع حذيفة عنده فنزلت هذه الآية bari mu fassara ko wato hudhaifa yake cewa ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yawma uhudin a ranar uhudu a shekara ta uku bayan hijira fa akhta al muslimuna sai musulmai suka yi kuskure wa zannu anna abahu al-yaman sai suka yi tsammanin mahaifinsa al-yaman ɗaya ne daga cikin kafirai ba su san ya musulunta ba hudhaifa ibn al-yaman sunansa ko to sai suka yi tsammanin mahaifin hudhaifa al-yaman bai musulunta ba suka yi tsammanin kafiri ne fa akhadhuhu wa darabuhu bi asyafihim suka kama shi suka dinga bugunsa da ainihin wato makamansu da takubbansu wa hudhaifatu yaqul alhali hudhaifa yana ce musu innahu abi lalle mahaifina ne mahaifina ne falam ya fahimu qawlahu illa ba'da an qataluhu ba su fahimci me yake faɗi ba har sai bayan da suka kashe shi fa qala hudhaifa dan Allah ka ji me hudhaifa ya faɗa musu bai ce ko tunda kuka kashe mini mahaifi wallahi sai na dau fansa tunda kuka yi min a'a musulunci gaba yake da komai wallahi sai ya musu uzuri sai ya ce yaghfirullahu lakum Allah ya gafarta muku wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi masu rahamar mafi ma'ana shine mafi shine mafi rahaman masu yin rahama subhanahu wata'ala an gane da kyau wannan addu'a ya musu ya san da gangan wallahi ba za su ƴan uwantaka a musulunci kenan dan haka sai falamma sami'ar rasulu sallallahu alaihi wasallam dalika lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan abin da ya faru sai girman huzaifa ya karu da darajarsa da matsayinsa a idan annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka sai wannan aya ta sauka wa makana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an bai dace ga wani mumini ya je ya kashe wani mumini ba in ba ta hanyar kuskure ba ina fatan fahimta wannan ruwaya ta farko kenan mun rike ta akwai ruwaya ta biyu yake cewa nazalat fi abid darda ta sauka akan as-sahabiyil jalil ma'ana abid darda yace wa dhalika anna wa dhalika li annahu kana fi sariyatin ya kasance a cikin wasu sariya wasu tawaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su fa'adala ila shi'bin li hajatin lahu sai ya koma wajen wani shi'ib ma'ana shi'ib wani kuka ce kwazazzabo ko kuma hanya ce wacce take tsakankanin duwatsu guda biyu sai ya koma saboda ya biya wata bukata tasa fa waje da rajulan fi ganami lahu sai ya tarar da wani mutum yana tare da kayan dabbobi nasa yana kiwonsa fa hamala alaihi bisai don haka sai abu darda ya ɗauki takobi ya kansa fa ƙalar rajulu sai wannan mutumin ya ce la ilaha illallah ma'ana yi kalmar shahada don haka sai abu darda faƙatalahu wa saƙa ghanamahu sai ya kashe shi kuma ya kora waɗannan dabbobi nasa sun waje da fi nafsihi shay'an amma duk da haka bai samu kwanciyar hankali ba sai ya ji kamar ya yi abin da yake na ba daidai ba su kuma sahabbai ba su cewa to tun da dai ba komai bari na shiru in kai shiru din hina yunazzalul qur'an za a zo a bayyana da a gane me yake akwai don haka fa zakara alwaqi'ata lir rasuli sallallahu alaihi wasallam sai ya je ambata wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya faru fa qala alaihi salatu wassalam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace halla shaqaqta an qalbi dan shin ka tsaga zuciyarsa ka gani akan da gaske faɗa ko kuma ba da gaske dan a wata ruwayar ya nuna a ya faɗa ne dan kubuta daga abin da ya shafi takobi ko mutuwa ko kaza shin ka tsaga kirjinsa ka ga abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane dan haka wa nadima abu darda sai abu darda ya yi nadama bisa wannan kisa da ya na kuskure ba na ganganci ba fanazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an ina fata mun fahimta akwai wani kaulin amma inda zamu yi ta karanto su kuma sai mu cinye lokacin mu takaita akan haka ma'ana abin da ya faru an yi wasu kisa ne wanda yake na kuskure ba na ganganci ba sai waɗannan ayoyi din suka zo suna bayani to ɗaya kenan na biyu da Allah ya ce wa makana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an bai dace ga dukkanin wani mumini ya kashe mumini ba illa khata'an sai dai fata hanyar kuskure to wannan istithna'in nan wani iri ne shin istithna'i ne muttasili ko kuma istithna'i ne munqati' malaman duk an faɗi amma abin da ya fi shi ne ka ce istitna'i ne mun ƙatsa'i ma'ana wa makana limu'minin an ya ƙatula mu'minan illa khata'an ma'ana lakin waƙa khata'an sai dai kuskure ne zai faru a wannan kisa ɗin menene bambancin da istitna'i muttasili da istitna'i mun bayani ne amma a dunkule idan an ce istitna'i muttasili shine ya zamo المستثنى من جنس المستثنى منه معنى إذا نشد حضر الطلاب إلا طالبا كوكما حضر حضر الطلاب إلا طالبا كو زيدا دكان طالبا سنزو سيدي بند زيدو ونشي بيزوبا وني exception a cikinsu ba zaidu ba to zaidu a nan in istitna'i muttasili ne ɗaya ne daga cikin jinsin waɗancan da aka fitar da shi ina fata mun fahimta ɗaliban sun zo sai dai ban da zaidu to zaidu ɗaya ne daga cikin waɗannan abin da aka cire ina fata mun fahimta ma'ana almustatna ya zamo juz'an ne ko juz'un ne min ainihin wato almustatna minhu ina fata mun fahimta to wannan kenan shi kuma munqati shine ya zamo almustatna din baya daga cikin waɗannan almustatna minhu misali idan nace hadarar tullab illa illal muallim ma'ana ɗaliban sun zo ban da malam malam yana cikin jinsin ɗaliban baya cikin jinsinsu an fahimta da kyau wannan na mana 'yar matashiya ne a takaice to a nan ayar illa khata'an khata'an dinnan ba shine mustatna ba to shin yana cikin min jinsil mustatna minhu ko kuma a'a munqati ne duk abin da ka faɗi akwai ma'anar da za ta bayu ina fata mun fahimta idan mun ce wasu malaman sai suka ce ai istitna'in nan yana daga cikin muttasili ne amma mai rauni ne wannan an fahimta da kyau sai suka yi ta'lilin wannan bayani suka ce da fuskoki kamar haka suka ce wannan istitna'in warada ala tariqil ma'ana ya zo ne ta hanyar ma'ana kawai saboda faɗin Allah wa makana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an abinda ake nufi annahu yu'akhadhu al-insan za a kama mutum da laifin alal qatli idan yayi kisa illa idza kana al-qatlu khata'an sai dai idan kisan ya zama bisa kuskure fa innahu la yu'akhadhu bih to a lokacin ba za a kama mutum saboda wannan ba haka suka yi taujihin wannan ainihin wato bayani din ina fata mun fahimta wasu kuma suka ce e istitna'in muttasili ne amma al istitna'u sahih ala zahirin lafzi akan zahirin yadda lafazin yake amma ma'anar abin da yake nufi annahu laysa li mu'minin an yaqtula mu'minin an yaqtula mu'minan albattata illa inda al khata haka suka yi ma'anar ma'ana bayan halatta ga dukkanin wani mumini ya zo ya kisa ya kashe wani momini sai dai fa a inda ya zama ta hanyar kuskure ne ina fata mun fahimta to wasu ma malaman suka ce a'a a cikin bayanin akwai at-taqdim wa ta'khir yadda taqdirin bayanin yake shine wa ma kana mu'minun li yaqtula mu'minan illa khata'an an gane wa ma kana mu'min ita kuma aya mai tace wa ma kana li mu'minin aiko to sai aka ce yadda taqdirin yake wa ma kana mu'min li yaqtula mu'minan illa khata'an ina fata mun fahimta kamar yadda Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana an gane da kyau ai ma kana Allah li yattakhidha min waladin haka suka yi ta'lilin to amma akramakumullah idan mun ce wannan istitna'in muttasili ne to akwai wani abu guda daya akwai wani iskali menene iskalin iskalin shine zai bayu akan cewa al-istithna wato al-istithna'u minan nafi sai zamo ithbatun ne wannan wata ka'ida ce a usulul fiqh ma'ana idan ya zamo an yi al-istithna minan nafi idan an yi istithna'i an gane ma'ana nan da aka ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan bai dace ga dukkan wani mumini ya kashe wani mumini ba illa khata'an an fahimta da kyau ba an ce bai dace ba an yi nafi illa khata'an sai aka ce sai dai ta hanyar kuskure to sai suka ce akwai abin da ake kira al-istithna'u minan nafi isbatun idan kai istitna'i ta hanyar nafi to wannan isbati ne kamar kana so ka ce kenan ya halatta a kashe mumini a wani situation na kuskure kamar kana so ka ba da damar yin hakan kuma ita ayar ba haka take nufi ba an gane da kyau to sai malaman suka ce a'a ita kanta wannan ka'ida al-istithna'u minan nafyi isbatun ai mukhtalafun fiha an yi sabani wajen malaman usulu to amma dai ba na shiga cikin ta ba ina fata mun fahimta abinda dai zamu rike sun kafa hujja da wannan idan har kuka ce istithna'in muttasili ne to ga abin da zai bayu su kuma suka bada amsa da cewa wannan ba ka'ida bace mutarida wanda aka yi muttafaqun akanta mukhtalafun ne a malaman usulu din kenan amma dai abin da yafi yan uwa wanda rai za ta huta da shi mu dauki istithna'in ya zamo munqati ne an gane da kyau ma'ana wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa sai zamo lakin waƙa'a khata'an ma'ana sai dai ya faru ta hanyar kuskure ne to idan muka ɗauki wannan to zai zamo ya fita ba mu da sauran wani bayani na daban kuma yana da makamanta a cikin ayon alkur'ani inda Allah yake cewa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan ina fata mun fahimta da inda Allah yake faɗin alladhina yajtanibuna كبائر الإثم كو كبير الإثم والفواحش إلا اللمم كاغا دكان ودان استثناء ne munqati an gane da kyau ba ana nufin ka je kai allamamu ba ba ana nufin ka ci dukiya ta hanyar abin da yake na menene la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan ina fata mun fahimta ba ana nuna maka ka je ka ci dukiya ta hanyar zalunci da hanyar ƙarya da makamancin haka ba inda yake cewa la yasma'una fiha lagwan wala ta'thiman illa qilan salaman salama to dukkanin waɗannan malamai suka yi hamlin su a matsayin a matsayin istitna'i ne munqati ina fata mun fahimta to idan mun fahimci wannan istitna'i ne munqati to sai ya zamo kenan wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an bai dace ga dukkanin wani mumini ya kashe wani mumini ba sai dai fa'idan kisan nan ya zamo ta hanyar kuskure ne ina fata fahimta ba wai yana nuna maka ai ka je ka kashe mumini a bisa kuskure daidai ba ne a'a kisan da za a hange ka a baka damar ka fara da kaza da kaza to shine kisa ta hanyar kuskure idan kai baka sani ba an gane wannan to mu zo gaba ta uku menene khata'an dinnan da muka ce me yasa aka yi masa nasaba khata'an malamai sun ambaci wasu ƙauluka guda uku na farko suka ce ai shi ɗin maf'ulun lahu ne abinda ake nufi illa li kaunihi khata'an an gane da kyau ai ma yanbaghi an yaqtulahu li illatin min al ilal bai dace da mutum ya kashe mumini ya kashe dukkanin wani mumini ba da ainihin wato li illatin min al ilal saboda wani sababi ta kowace illa ta kowace fuska bai dace mutum ya je ya kashe wani mumini ba illa li kauni khata'an sai dai idan wannan kisan ya zama ta hanyar kuskure ne shi yasa suka ce wannan maf'ulun lahu ne wasu kuma suka ce a'a nusiba ala annahu hal hal ne wannan khata'an ma'ana la yaqtuluhu albattata har abada mutum ba zai taba zuwa ya kashe mumini ba illa hala kaunihi khata'an sai dai a halin yanayin kisan nan ya zamo bisa kuskure ne ina fata fahimta wasu kuma suka ce a wannan sifatun ne lil masdar menene takadirinsa tunda mun ce sifa ne lil masdar to sai ya zama wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa qatlan khata'an ma'ana muqaddara qatlan din kenan ina fata mun fahimta sai ya zama qatlan sifa ne lil masdar al mahdhuf wanda shine qatlan din kenan Allah ya ganar da mu to ubangiji Allah madaukakin sarki dai anan yace bai dace ga dukkanin wani mumini ba ya je ya kashe wani mumini in fa ba ta hanyar kuskure ba a wannan ayar Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa alqatlu ala talatati aqsami kisa yan uwa da muke ganin shi amma hangar musulunci kashi uku ne ko dai ya zamo amd ma'ana amdun mahab ko kuma khata'un mahab ko kuma shibhul amd me ake nufi da amdun mahab ma'ana kuskur ganganci tsantsa ganganci tsantsa na san wannan bindiga ce kuma ya kukin ɗinta ya kunna me ake ce mata kunamata ya ɗora wa mutum ya san kisa take yana bindige shi ya san kuma yana so ya kashe shi a kuskure nake in ka ji hauni a kanka sai kai bayani a can ina fata mun fahimta wannan ganganci kenan kisa na ganganci wanda ayar gaba za ta zo ta yi mana bayani wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'aziman kisa na ganganci ayar kasa kenan ina fata mun fahimta to wannan shine amd mahad akwai kuma kisa wanda yake qata ne mahad wato irin misalan da muka kawo a sama kaga kuskure ne ya faru an gane da kyau kuskure ne ya faru wanda za mu ba da misalansu haka imamu ainihin wato a shafi'i ya yi tasirin waɗannan rabe-raben idan muka koma cikin bagawi shi kuma imamul bagawi a nan gurin sai yake cewa wato kisa da muke gani ɗan uwa um, kamar yadda muka faɗi cewa kashi uku ne to a nan sai allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma kana li mu'minin an ya mu'minan illa khata'an duk mutumin da ya kashe wani rai a bisa kuskure mun faɗi menene kuskure ɗin aiko kuskuren sai ya zama an yaktula mutum ne yake son ya kashe wani to sai ya bayyana wanda yake so ya kashe ɗin ba shi ya samu ba wato akwai haɓa akwai kuma amd akwai shibhul amd kamar yadda na faɗa daga cikin wasu malaman akwai waɗanda suke gani idan mutum da zai zo ya ɗauki sanda ko bulala ya daki mutum idan ya daki mutum da sanda ko bulalan nan wanda take da nauyi idan ya mutu wannan na ganganci ne ko kuma kisa ne na kuskure ko kuma wanda ya kama da kuskure na'am ina fatan fahimta imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala shi yana ganin idan mutum ya amfani da wani abin da yake na mai nauyi ko kuma sanda nauyin wanda a ɗabi'ance ba zai yi a ce ya kashe mutum ba kamar malamin islamiyya dorina duk da dorina suna ta tara ko kuma sanda mutum ya zo ya daki mutum a inda ba a tsammanin makasa ne malami ya daki ɗalibansa da dorina a inda ba a tsammanin makasa ne to wannan kisan sai dai zamo shibul amdi ba zai zamo amdan da gangan gangan ba ina fata fahimta amma mutum ya samu kokara ya seta mutum a kansa ya tafka masa kokara ka ce ai baka zaci zai mutu ba a ina har wani zancen ake ina fata fahimta to alkali idan aka je masa gaban mutum aka gaya masa yanayin kisan to shine zai tabbatar da wani irin kisa ne aka yi a wannan kuma wani irin hukunci ne zai tabbatu a kansa ku gane yan uwa shi idan kisa na ganganci ne aka yi shi to fa ku gane kai tsaye kisasi ne abu na farko kenan me kisasi ya kashe shi ma a kashe shi Allahumma sai dai idan dangin mamacin nan sun haɗa akan cewa sun yafe za su karɓi menene za su karɓi diya to shikenan a wannan situation ɗin sai a zo a bashi diya wacce take mughallaba sai a karɓi wannan diya ɗin raƙuma guda ɗari ko kuma abin da ƙima su ta bayu a yau ban duba kalanda ba ina fata mun fahimta an gane da kyau yan uwa ma'ana wannan ita ce diyar da ita kuma diya ana karɓanta ne yayin da aka ce menene a kisa wanda yake na ganganci abu na farko ubangiji cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha da kuma waccan ta ma'ida da zamu zo wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs an gane da kyau rai in ya kashe a kashe shi wannan shine qisasi an gane da kyau amma akwai yanayin da su ‘yan uwan mamaci ɗin za su bayu zuwa su ce su karɓi diya to an sauka daga kan kisa sai a karɓi diya kuma yau da za a zo su haɗu ga ƙaddara ‘yan uwan mamacin su biyar ne ko su bakwai ne to gaba ɗaya sai sun haɗu a kan abu ɗaya idan suka haɗu a kan cewa a kashe shi to za a kashe shi idan su bakwai ne sai mutum shida suka ce a kashe ɗaya ya ce a'a a karɓi diya to kisa ya saraya kisasi din za a karɓi wannan diya din ne ina fata mun fahimta saboda rahama ta musulunci an gane da kyau sai sun haɗu sun ce a kashe shi sannan za a yi menene za a yi kisasi za a kashe shi to ba wannan bangaren yanayin kisa din muke ba mun yi bayanin sa a cikin suratul baqara lokacin da muke alhurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha za mu ƙara bayani idan muka zo walakum aw katabna alaihim fi anna nafsa bin nafsi wanda ya dame mu anan shine wanda ya ambato kusan kace nau'i biyu nau'in farko na kuskure da kuma wanda ya kama da kuskure ina fata mun fahimta to wanda yayi na kuskure sai Allah madaukakin sarki ya raba su gida uku anan kashi na farko akwai wanda yake mumini ne dan uwanku kashi na biyu akwai wanda yake mumini ne amma ‘yan uwansa maƙiyan musulmai ne kashi na uku akwai wanda yake ba mumini ba ne arne ne amma kafirin amana ne kuna zaune lafiya ku gane wannan abubuwa da kyau haka aya ta rarraba an gane da kyau to sai Allah ya ce wa makana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an mun gama da wannan ko to sai ya ci gaba da bayani akan cewa fa in kana wa man qatala mu'minan dukkanin wanda ya kashe mumini khata'an ta hanyar kuskure fa tahriru raqabatin mu'mina to zai enta bawa ko baiwa mumini ko mumina ba zai ba kowane irin bawa ba sai ya zama mumini ko baiwa mumina sannan abu na biyu wadiyatun musallamatun ila ahlihi sannan kuma za a ɗauki diya a bawa wannan iyalan mamaci ɗin da aka kashe illa an ya saddaku sai dai fa idan so sun ce sun yafe sun baddiya to idan an baddiya to akwai kafara idan ba kafarar bawa akwai fasiyamu shahararri mutatabi'ain ina fata mun fahimta a nan gurin diyar da ake nufi diya ce mukhaffafa ba mughallaza irin ta qatlul amdi bane amma mughallaza takan bayu idan shibhul amdi ne ita ma mughallaza ce an gane da kyau madalla to a nan gurin da Allah ya ce fatahriru raqabatin mu'minatin a yanta bawa wanda yake mumini za mu dawo bayani a kansa sannan a ba da diya me aka ce wanda ya kisa na kuskure zai bayan me zai yi kai abu na farko yan tabawa ko baiwa mumini ko mumina sannan na biyu zai ɗauki diya diya shine nawa muka ce alfu ba'ir ko ma'ana raƙuma ɗari ko abin da ya ƙimantu da ƙimarsu a yanayin lissafin ainihin wato da ake bugawa to shi kenan wannan na farko kenan sai dai idan sun ce sun muku sadaka sun yafe to za su bar ku ta bangaren diya amma kuma akwai wancan kafara ta yan tabawa sai dai in babu bawa kuma akwai azumi siyamu shaharain mutatabi'ain an gane da kyau na biyu fa in kana min qaumin aduwwin lakum idan mamacin nan da aka kashe ya zamo yana daga cikin mutanen da akwai yaƙi tsakaninku da su maƙiyanku ne maƙiyan musulunci shi kuma musulmi ne kamar yadda abin ya faru ai ka gani ba ma'ana sai aka je aka kashe ma'ana shi sai aka kashe shi bisa, uh, bisa ainihin wato bisa kuskure amma kuma su 'yan uwansa makiyan addinin musulunci ne to a nan abin da za a yi sai Allah ya ce wa huwa mu'minun alhali shi mumini ne fa tahriru raqaba ma'ana za a yanta baiwa ko bawa mu'mina ma'ana bawa ko mumina za a yanta muminai an gane da kyau akwai diya a nan babu diya saboda in ka ba da diya ai za ka ba wa kafirai ne ka ƙara musu ƙarfi an gane da kyau to sai su ba a ce a ba su diya ba za a ba da diya ne ga waɗancan na farko muminai ko kuma na uku da za su zo waɗanda akwai alkawarin zaman lafiya a tsakaninku da su an gano wannan mataki na biyu ko kuma mataki na uku Allah ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan ya zamo wanda aka kashe yana daga cikin waɗanda tsakaninku da su akwai alkawarin zaman lafiya akwai yarjejeniyar lumana babu yaƙi a tsakani kuma aka je aka kashe shi bisa kuskure duk kisan nan da muke magana bisa kuskure ne yan uwa to me zai faru Allah ya ce fadiyatun musallamatun ila ahli shi ma hukuncinsa irin wancan na farko ne za a bada diya ga 'yan uwansa sannan wa tahriru raqabatin mu'mina za a 'yanta bawa ko baiwa ina fata mun fahimta muminai ba ina nufin ka samu bawa da baiwa ba a bawa mumini yayi ko baiwa mumina tayi ina fata mun fahimta yan uwa mun gane wannan da kyau to idan kun fahimci wannan da kyau za mu gane a daidai nan gudan da Allah ya ce mu'mina da aka ce a samu bawa ko baiwa mumina ina ta maimaitawa da mumina ko mumini idan ba a samu bawa ɗin nan ba fa ko idan ba a samu baiwa ba fa ko kuma kafin mu ce ba a samu ba Allah haka ya faɗa fatahriru raqabatin mu'mina amma mu ɗan aro wasu ayoyi guda biyu cikin alkur'ani ɗaya cikin suratul mujadala ɗaya cikin suratul ma'ida ubangiji a hukuncin zihari da kuma hukuncin kafarar rantsuwa idan za mu duba za mu ga an ce akwai 'yan tabawa amma duk a cikinsu ba a ce 'yan tabawan nan mumini ko mumina ba an yi itilaƙin wannan raƙaba ɗin baiwar ko bawa ba a ce mumina ba nan kuma sai aka ce mumina ina fata mun fahimta je ka cikin suratul mujadala Allah ya ce wallazina yudahiruna minkum min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah min qabli an yatamassa ba a ce fatahriru raqabatin mu'mina ba a fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa aka ce a yan tabawa ba a ce mumina ba ko mumini an gane da kyau haka a cikin suratul ma'ida lokacin da mutum zai yi kafarar rantsuwa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة بأتي مؤمنة با فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا آه إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم أنغاني دكيو أتكين ظهار دتكين كفارة رنسوة بأتي مؤمنة با ننكم سيأكتي مؤمنة تو نن إدن ba a ɗauki mumina ba shi ma za mu daidaita shi da waɗancan tun da duk biyun ba a ce mumina ba su ma a ɓangaren fi ma'aridil kafara ake magana nan shi ma sai mu ɗauka kenan ba za a sa mumina ba a'a nan sai suka ce yajibu hamlul mutlaq alal muqayyad wani karatu ne a usulu ma'ana za a yi hamlul mutlaq ham alal muqayyad ma'ana sai mu ɗauki wannan ƙaidin da aka yi shi a cikin suratun nisa'i ɗin nan da aka ce wannan bawa ko baiwa ya zamo mumina to sai ka ƙayyada waɗancan cikin kafarar rantsuwa da kuma kafarar zihari duk da ba a faɗa ba to amma suka ce yajibu hamlul mutlaq alal muqayyad ina fata mun fahimta tunda anan an ƙayyade to su ma can sai ka je ka ƙayyade musu can wasu kuma malaman suka ce a'a ba za a yi haka ba saɓani ne wajen malamai amma nan tun da dai an faɗa an yi menene za a ƙayyade shi to nan tabbas ɗin za a ƙayyade shi ina fata fahimta na fi gamsuwa da waɗanda suke ganin za a yi hamlul mutlaq alal muqayyad a waɗancan guda biyan saboda tun da nan an ce mu'mina to can ma za ka ƙayyade waɗancan raƙaba ɗin fa tahriru raqaba mu'mina ita ma ta zihari da mu'mina bawan da zaka yanta ko da gama garin bawa ne a'a sai mumini ba kowane bawa ba ina fatan fahimta to wannan abu na farko kenan Allah ya ce fa mallam ya ji wanda bai samu ikon samun bawa ba sai ya ce fasiyamu shaharaini mutatabi'ain to zai azumin watanni guda biyu a jere da juna an gane da kyau azumi na menene azumi na wata biyu a jere da juna wata biyun da ake nufi ba watan januwari ko february ko watan bature ba wata biyu inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillah yau ma'ana ƙirgen musulunci watanni na musulunci al-muharram da safar rabi'in al-awwal rabi'u thani har izuwa abin nan sai ka zaɓi wata biyu an gane da kyau azumi cur a jere da juna wannan shine abinda malamai suka ah, suka ainihin wato bayani ga dukkanin wanda bai samu damar yan tabawa ba watakila ba shi da kuɗin watakila ma babu bayan a yau yau aka ce je kaka nemo bayan to ina suke kuma mun ce an ƙayyada bawan da cewa sai mumini an gane da kyau don kada ka ɗauko wani gidiregen ƙato ka ce bawa ne to ya zama- ya zama mumini ko a daɗin to kaga yanzu babu bayi to alternative ɗin shine kai tsaye ake tafiya zuwa ga abin da ya shafi menene zuwa ga azumi kenan wanda ya kisa na kuskure a yau menene a gabansa abu biyu akwai azumi a makwafin menene kafara ta yan tabawa sannan menene wadiyatun musallamatun ila ahlihi da kuma diya da za a bayar sai dai idan iyalan sun ce sun yafe idan sun yafe akwai kuma haƙƙin Allah na wannan azumi ɗin shi yan tabawan can ai haƙƙi ne na Allah tun da babu shi sai aka ce fasiyamu shaharai ne mutatabi'ain haƙƙi ne na Allah ba za ka ce a tun da sun yafe to na gode muku don haka sai ka je ka ci karanka babu babbaka a'a duk da sun yafe sai ka koma kuma kayi wannan azumi dan a jere da juna na wata biyu ina fata mun fahimta ana fahimta da kyau yan uwa to sai malamai suka ce wanda ya zo ya fara wannan azumi shaharaini mutatabi'aini azumin wata biyu aka ce maka shi kuma wata yakan kasance kwana 29 ko kuma 30 an gane da kyau ba a ce maka kwanaki kaza kaza abin nan wata biyu aka ce maka to tunda wata biyu aka ce wani idan ya fara sai ya zo ya yi wata ɗaya masha Allah kuma in ka fara babu sha fa babu sha babu sassauci haka za ka yi ta bugawa ya shafa wata ɗaya yana buga azumi ya zo wata na biyu ya yi kwana ashirin ashirin da biyar ashirin da shida kai bari dai na ɗan huta haba kaɓaran malam sai ka sake sabo sai kai isti inafin waɗannan watanni ɗin an gane da kyau haka wasu malaman suka faɗi akan cewa matukar ya zo yana sane da gangan ya yi ta'ammudin wannan karya wannan azumi ɗin an gane da kyau to lalle sai ya sake sabo daga abin nan kai wasu ma suna gani ko da niyya ce a farkon fari ya manta bai yi ba to ya rikito sai ya saba sai ya sake ina fatan fahimta wajaba alaihi istinafu shahrain sai ya sake waɗannan watanni guda biyu din wasu kuma suka ce idan ya zamo ya raba waɗannan kwanaki na tatabu'in ne da wani uzuri karɓaɓɓe to wannan babu laifi za a iya karɓa a ainihin wato shari'a to amma menene uzuri karɓaɓɓe din watakila rashin lafiya watakila tafiya ta uziri karɓaɓɓiya a shari'a shi ma malamai zance biyu ne da su wajen ma'abota ilimi faminhum man qala yanqati'u wa alaihi istinafu shahrayn baka da lafiya to shikenan an ajiye maka damar ka sha amma fa sai ka sake sabon watanni biyun nan eh kwarai da gaske ina fata mun fahimta baka da lafiya ajiye amma zaka sake tafiya ce ta kama ka madalla ajiye kai tafiya amma fa za ka sake ko ka jinkirta ko ka saure ka gabatar ya danganta gare ka ina fata mun fahimta wannan shine fadin ibrahimu nakhai da kuma shine mafi azhar qaul na abin da imamu shafi muhammad ibn idris rahimahullahu ta'ala ina fata mun fahimta suna ganin li'annahu afdara muhtaran an gane da kyau ma'ana ai ya sha ne saboda zaɓinsa duk da za mu iya cewa in ya sha ai saboda rashin lafiya ba yin kansa ba ne an gane da kyau za mu iya raba tsakanin rashin lafiya da tafiya tafiya kam yin kansa ne in ka so ka ajiye ta sai ka gama in kai tafiya ka ajiye to shikenan ko talatin da tara kai ko arba'in da tara ko hamsin da tara an gane da kyau to shikenan yi tafiyar ka amma wata sitta- shaharai ne mutu tabi'a ne yana jiranka ina fata an fahimta daga cikin malamai akwai wanda ya ce a'a in dai har akwai uzuri karɓaɗɗe yarjejje a shari'a to suna ganin babu laifi ya katse idan ya zamo sai ya gina akan abin da ya ɗora a kai Ah, ka ji na'am ba wannan an hakaito haka da irin su da sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala da irin su imamu al-hasan al-basri da da imamu ash-sha'bi irin wannan ka ɗora wa mace wacce take mai al'ada kaga mace za ta iya zuwa tana wannan azumin in dai lafiya lau ai mace dole al'ada ta za ta zo khilal shahraini to ya za ta wasu suna ganin idan ta yanke to fa shikenan to in baka ce mace ta dora akan haka ba ai da wahala mace ta zo ta iya wannan al'amari ina fata mun fahimta to sai suka ce wannan wato wasu suna ganin idan tatabu'in ya zo a harkar mace shikenan ta yanke sai ta dora daga inda ta ainihin wato ta tsaya an gane walau hadatil mar'atu fi khilal ash-shahrayn attarat ayyam al-hayd wala yanqati'u tatabu shine abinda muka faɗa ta sha wannan tatabu'in bai yanke ba sai ta dora yanda ta yi tsarki ta ci gaba daga ranar da aka ce tsarkin ta ya dauke ina fata mun fahimta malam yake cewa saboda wannan al'amari ne da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta musu kuma babu yadda za a yi ashe anan Allah bai fifici mata akan maza ba in magana wannan fifikon ne shi namiji baya haila namiji baya biki namiji baya nifasi in kaga ka ajiye to watakila rangaranga rashin lafiya ce da babu yadda ka iya karɓaɓɓiya a shari'a shine aka ce za ka aje amma abin da ya shafi tafiya da wannan kai ka jawo ta ina fata mun fahimta to amma ita mace dole akwai abin da zai zo mata na halinta na mace larurarsu na wata-wata na mata kaga in ta ajiye shikenan sai ta yadda ke mai rauni ce musulunci ya ba ku rauni amma kuna ganin ko what man can do but man to sai ku je ku yi ta fama tunda mu dai mata Allah bai dora wa maza cewa suna al'ada ko makamanci wannan raunin dama ce Allah madaukakin sarki ya ba ku ina fatan fahimta wasu malaman suna ganin to wanda ya zamo babu abin da ya shafi wancan damar abin da ya shafi da muka faɗa menene um, bawa in ba bawa ne ai muka ce za a yi menene za a yi azumi ko to shi kuma sai ya zo wallahi ba zai iya wannan azumi ɗin ba to yaya zai ci yadda sittina miskinan miskinai guda shida ko kuma ba zai ciyar ba wasu malaman suka ce na afwan ba shida ba sittin sittin sittin miskinai guda sittin an gane a makwafin cewa shaharai ne mutatabi aini kenan sin zai ciyar da su ko ba zai me yasa suka faɗi wannan tunda a can ayat zihari ai kun san Allah ya ce wanda bai samu wannan damar ba sai ya ce menene fa it'amu sittina miskina wallazina yudahiruna minkum min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'aduna bihi وللكافرين والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله, لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله والله وللكافرين عذاب أليم معنى الشاهد كاغا الله مدوكاكين سركي يتشي منين إن با أسامو دامر ين أزمي با فإطعام ستين مسكينا أتشير دا منين miskinai guda sittin amma a cikin ina a cikin zihari kenan wasu malaman suka ce e za mu ɗauko irin abin da aka faɗa na zihari mu sanya wa wannan wanda ba zai iya ciyar da miski ba zai iya azumi ba sai ya ciyar da miskinai guda na guda sittin wasu kuma malamai suka ce a a tun da har ashari'u bai faɗa a nan ba ba zai yi mu je mu aro na zihari mu yafa a nan ba saboda hukuncinsu daban wancan zihari ne wannan kuma kisa kisa fa aka ce kuma nima na fi karfafar wannan na fi ganin wannan ya fi zamowa daidai da aya ɗin Allah bai kawo wani badal ba dan da za a so a kawo badal ɗin da an kawo maka badal ɗin da ce maka fa mallam yajid fa siyamu shahrayn mutata fa siyamu shahrayn mutatabi'aini ko kuma au it'amu sittina miskinan amma ba a faɗa ka ba sai aka yi shiru aka ce taubatan min Allah wancan abu a matsayin tuba ka duba girman laifin mana ai girman laifin nan ba kamar na zihari ba ina fata mun fahimta dan haka dai ka bar wa mutum idan ka so in karanto maka fatawan malamai kada kai taba tsammanin wai zan ce maka ka ciyar da miskinai sittin ina fata mun fahimta ga dukkanin wanda ya wannan babu bayi to azumi ne babu azumi ka jira har lokacin da Allah zai kawo maka lafiya kai ina fata mun fahimta ya aka yi gumne azumin nan da yana kan mutum an gane da kyau yawwa to Allah ya kiyaye ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce faman lam yajid fa siyamu shaharaini mutatabi'aini taubatan min Allah wannan a matsayin tuba ne ga Allah madawa daga Allah maɗaukakin sarki wa kana Allahu aliman hakima Allah maɗaukakin sarki ya kasance aliman masani ne dangane da kisa wanda yake na daidai na kuskure ko kuma na gangan ko kuma na abin da yake shekul amdi hakiman kuma mai hikima ne subhanahu wataala cikin komai nasa ana ta nuna mun lokaci yayi sannan kuma akwai sauran bayanai da ya kamata mu sani duk da waɗannan ina yi a tsaye-tsaye a gurguje a gurguje ne amma babu laifi da izinin Allah gobe idan mun zo watakila wanda ya tambaya ya san ina zai sanya amsa tambayarsa da muka da da dai a nan gurin magana ne da ake shi ya zo sai ya samu ainihin wato ɗan fashi ko kuma 'yan ta'adda suka tare shi sai ya samu damar da sai ya kashe ɗaya daga cikinsu sai ya arce ya gudu washin tambayar sa me zai ciyar ni kuma abin da zan ce da farid shin kisan ka a wani ɓarayi yake cikin gida ukun nan da muka ambato shin kisa ne na ganganci ko kuma kisa ne na kuskure ko kuma kisa ne na kama da kuskure ko kuma mu ƙara na hudu ko kuma kisa ne na faɗa tsakanin ka kwaci haƙƙinka a gurinsu a kaji ai na'am ko to dama idan kana faɗa wajen kwatar haƙƙinka wajen kwatar mutuncinka don ka kashe azzalimi ka kashe ɗan ta'adda za ka sa ka fara ka kashe banza malam babu abin da yake a kanka ai wannan ragwancin da ya jamu shi ne ya jamu halin da muke ciki malam yau don ka kashe wani ɗan ta'adda damuhu hajar malam zinansa ya zuba a banza ba shi da abin nan banza bazara an gane da kyau ba ka da komai lafiya lau jinjina ma gare ka amma fa inda gasken gasken yadda ka rubuto mana don akwai wasu direbobin da za su je su sidar da tayarsu sun san ba su da birki su je su ja a yi hatsari a karmakallahu ni ne na kada kaza to da Allah yaushe zan fara azumi ko me zan kaza kada ka ba mutum kofar nan ya baka sinariyo din me ya faru tukun wani lokacin yana gaya maka shi ma kisasi za a je a yi kisa ne na ganganci wani lokacin ba kisa bane na menene ba kisa bane na kuskure ina fata mun fahimta to don haka a based on yadda ka rubuto mana irin wannan dan wani dan ta'adda ko wani dan fashi ko wani barawo ya leko maka gida yake kokarin ya keta haƙƙin iyalanka ya ci mutuncinka malam kana da wata lafiyayyar zabgaggiyar madoki ko kuma abin nan idan ka karshi kakar banza jininsa hajar ne babu abin da kake da shi a musulunci ina fata mun fahimta amma ya zamu zama wulakantattu a ƙasa kana nan kwanta in yanka kwanta in kuma ka kwanta ha ba mala ina musulmi ya zama irin haka rai ɗaya ne kuma kowa shi yake da shi kuma duk ran da aka ɗauke ta ba ta hanyar da ta dace ba sai an tsaya gaban Allah sai an yi hisabi idan ka kashe mutum ba ta hanyar dalili halittacce ba wallahi sai ya kamo ka yana farzar da jini ya ce ya Allah ga wannan ya kashe ni a tambaye shi dan menene ya kashe ni ina fatan fahimta akwai shimfiɗa mai kyau da za mu dangane da yanayin da muke ciki musamman a ayar ƙasa da za ta zo insha Allah a kan kisa na mumini da gangan ba tare da wani dalili ba na zaci yau za mu ƙarasa amma a biyo mu bashi zuwa gobe da izinin Allah don haka idan sun kuma tare ka gobe nemi hanya ka kar wani ka ɗau hanya lafiya lauke سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله